أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa mun zo darasinmu na uku cikin wannan daura da muke yi a cikin littafin al'itqan fi ulumul qur'an a wannan makaranta ta abdurrahman bin auf radiyallahu anhu an sahabati ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين فمنافات الله سبحانه وتعالى ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance mu kuma mu da mu gaba daya za mu tashi a nau'i na na arba'in sai kun rage maganganun nan maganganun nan suna tashi suna abin nan nan nau'i na arba'in al'arba'un arba'un في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر سنن كاير أيكي وأندا mai tafsiri yake da bukatuwa zuwa gare su nan imamu suyuti ya yi babi ne zuwa ga ishara zuwa ga haruffa da suka zo cikin alkur'ani su ne adawat domin harafi yana iya ɗaukar ma'ana biyar shidda bakwai takwas tara goma to ana kiran su huruful ma'ani cikin larabci kamar guda ɗari da biyar ne amma sashen su bai zo cikin alkur'ani ba to sai ke dubari a kan kowane harafi ya faɗi ma'anoninsa to galibin waɗannan haruffan ba kowa ke tsaye san ma'anarsu ba akwai littattafai da malamai suka yi akan huruful ma'ani mutum ɗalibin ilimi zai iya neman waɗannan littattafan huruful ma'ani amma cikin al'isƙar fi ulumin ƙur'ani shi imamu suyuti ya cicciro waɗanda ya cicciro amma bayanin da imamu suyuti ya kawo ba shi ke nuna shi kaɗai ba ne nan dan ya baka makullai ne waɗanda kana iya amfanuwa da su kuma akwai wato wani littafi da ake kira mugunin labib an kutubil a'ari na ibn hisham al-ansari wannan littafin mutum zai fahimci harafi ko ma'ana nawa yake ɗauka don haka wannan babin mutum zai duba shi da kuma littafin da na gaya muku koko mutum ya yi ba al-mu'allafat fi hurufil ma'ani in ka rubuta cikin google za su kawo maka sashi daga cikin su muna iyaka ya an ka zo an ka ce min sai a ce harfin jar sai a wuce to ba haka nan ba min ma'ana nawa take dauka min tana dauka ma'ana ta fi goma min tana iya zakuwa da tab'id ta nuna maka sashi تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله من تنا iya zakuwa لبيان الجنس تنونا مكا جنس يا أبو فاجتنبوا الرجس من الأوثان nan min al'authani ba ana nufin sashi ba don babu gunkin da bautar shi ba shirka ba nan hiya al'authani ake nufi min tana iya zakuwa libtida ilghayar zamaniya ta nuna maka lokacin da lo- wuri abin nan zamani ya fara la masjidun usisa ala taqwa min awwal yau tana iya zakuwa libtida ilghayar makaniya ta nuna maka lokacin da bagiri ya fara subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa tannan tana zakuwa lil badaliya يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة da sauransu to wannan dai misali ne kawai ne baya annau hadi wal arba'un nau'i na arba'in da ɗaya fi ma'arifati i'rabihi a san yadda ake i'rabin alqur'ani i'rabul qur'an nahau yana taimakawa wajen sanin ma'ana a san fa'ili a san maf'ulun bihi da sauransu da i'rab da kuma ilmu sarf suna taimakawa san ismul maf'ul ismul fa'il da sauransu akwai littafin i'rab al-qur'an al-karim wa bayanu na muhiddin darwish mujalladi tarani a taba'ar da nisani na ganin zuwa goma akwai kuma al-jadwal fi i'rab al-qur'an na abdurrahim mahmud safi shi ya hada نحو لصرف أكوي كما البحر المحيط نأبو حيان التوحيدي أكوي كما الضر المصون في علوم الكتاب المكنون السمين الحلبي inda mutum ya samu waɗannan guda hudu yayi kuma in samu zai yi ko guda ya samu to ya samu abdurrul masun dan ya fi su wato fitar da bayani annau tsani wal arba'un nau'i na arba'in da biyu في قواعد مهمة يحتاج إليها يحتاج المفسر إلى معرفتها أبو بون المفسر إلى بقاته يسنس إمام السيوطي يا إمامي كمان كسن ضميري cikin ƙur'ani domiri ba irin na larabci kaɗai ba kaga domirin maza daban domirin mata daban to wani lokaci ƙur'ani yadda yake amfani da domiri ya saba ma larabci zalika ana nufin wancan nawa ne ai guda ne ko to wani lokaci sai ya hada abu ya yi tsaya biyu uku sai shaɗa bai ce zalika wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun sai ce wa man yaf'al zalika ai wa man yaf'al zalika al-madhkur to in baka san wannan ba sai ka zo ka ci cikin qur'ani akwai kuskure ko yahudawa su kama shi haka rikici Allah kai mu da tsari duk dai yayi bayani yadda ake bambanta dhamiri ka san kuma in qur'ani ya kawo abu ma'rifa in bai kawo shi ma'rifa ba wace balaga a akwai ciki balagatu ta'rif wa tankir balagatu istikhdam ad-dama'ir balagatu at-tadhkir wa at-ta'nif al-ifrad wal jam' duka wanda akwai balaga cikin al-qur'ani tasu da kuma balaga ta alkur'ani littafin al-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a fagen balaga ya yi bayani kwarai da gaske duk da yake wani lokaci yana kauce ma mazhaba ta salaf a fagen akida amma balaga ne ta alkur'ani littafi ne mai kyau mujalladi goma sha biyu ne akwai taba'a tunisiya tana kai shi ɗari da hamsin zuwa da tamanin akwai taba'a kuma sabuwa ina ganin ta da gudaro ina ne kwanakin da na ganin ta da na je maka umra ita wadda tana ke kusan jika 250 almuhimmu kuma akwai littafin at-ta'birul qur'ani na ustadu dr fadil samir ra'i da kuma balaghatul kalima fi ta'biril qur'ani na ustadu dr fadil samir ra'i akwai kuma lamasatul bayaniya na ustadu dr fadil samir ra'i akwai kuma ma'anin nahwu da na ɗaya da na biyu da na uku da ma'anil abniya shi ko guda ne duka na ustazun doktor fadil samun ra'i malami ne na balaga ta alkur'ani ɗan ƙasar iraq ne daga wato samun ra wanda ya rasu amma da zafin shi suna nan ɗalibin ilimi zai ilimin su ya amfana da su to sai annau thalith wal arba'un fil muhkam wal mutashabih al mutashabih wal muhkam na alkur'ani in muka dibi wannan yana da faɗi kwarai da gaske amma akwai tsakiya in an ka dibi al-muhkam wani lokaci duk ƙur'ani muhkam kitabun uhkimat ayatuhu wani lokaci ƙur'ani duk mutashabih ne Allahu alladhi nazzala ahsan alhadisi kitaban mutashabihan to kuma wani lokaci akwai sashe muhkam akwai mutashabih huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa akhar mutashabihan to ya aka hada wani wuri duk a ce kaza duk a ce kaza to can ta fuskar itqan dukkan qur'ani muhkam wajen tashabuh dukkan shi mutashabih akwai muhkam kuma wanda ana nufin ayoyin shi ba a shafe hukuncin su ba wajen nasikh wal mansukh to kuma akwai muhkam cikin suratu ali imran wanda ayoyin shi ko ayoyin ma'anarsu a fili take mutashabih wanda ma'anarsa ba a fili take ba to shine ake nufi a cikin suratu ali imran amma ta fuskar kamanceceniya dukkan qur'ani ya kamanceceniya saboda magana Allah ce muhkam kuma muhkam dukkan shi muhkam ne dan babu kuskure cikin sa an gane ko amma can muhkam ana nufin nan ma'anarsa ta fito a fili mutashabih wanda ba shi ba ta fito a fili ba in baka fahimci wannan ba sai ya zo nan ma aka ba shi ba Allah ya kyauta to yanzu wannan mujalladi na farko nan ya kare annaw'ur rabi' wal arba'un nau'i na 44 shi kuma nan fi fi muqaddimihi ko muqaddamihi wa mu'akhkharihi cikin qur'ani akwai abin da gaba yake amma wani lokacin ma'anar shi kuma kama ta fuskar ma'ana wanda an gaba shi ne abba wanda abba ya shi ne gaba an gane ko kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce idh qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya asalin magana inni rafi'uka ilayya wa mutawaffika domin annabi Isa a aqida ta ahlus sunna wal jamaa bai mutu ba alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammu taslim kidan sai ka gane asalin magana inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya inni rafi'uka ilayya kuma wa mutawaffika misali ne na baya annawul khamis wal arba'un na 45 fi amihi wa khasi qur'ani na zakwa da am am kana uku akwai amun makhsus akwai amun urida bihi al khusus akwai amun baqin ala umumihi am wanda ba a fitar da komi inna allaha ala kulli shay'in qadir akwai abin da Allah zai iya ba wallahu bi kulli shay'in alim akwai abin da Allah bai sani ba to kuma akwai amun urida bihi al-khusus am ne amma sashi ake nufi da shi alladhina qala lahum an-nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum an gane ko nan nasu mutum guda ake nufi nu'aym sun kace al-ashja'i sun kace dalili kuma mutum guda ne gaya musu wannan magana Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shantiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abinda yake nuna mutum guda ake nufi dan Allah yace innama zalikumu shaytan yukhawwifu awliya bai ce innama ulaikumu shayatin bayan wannan ayat to kaga in ka zo sai ka ce mutane annasu mutane da yawa alhali mutum guda ake nufi ka yi karatu ka san wannan Allah ya kyauta sai abu na gaba annau sadis wal arba'un fi mujmalihi wa mubayyinihi cikin qur'ani akwai mujmal abin da ya zo dunkule to ya abu ya zo dunkule yana bukata aibi a bayyana shi sun yi matsala 500 cikin qur'ani haka duk inda ka iske ismul mausul to akwai magana dunkuli amma ba shi kadai ba in ka diba cikin shi al-itqan da kuma littattafan usulul tafsir duka zai kawo ka misalai musamman dirasatun fi usulul tafsir da ustad dr kabir yunus ya ba da misalai masu yawa da kuma muqaddima ta adwaul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an ta al-sheikh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin al-shantiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin misalin da zan bayar inda Allah ya ce annabi Musa ya ce wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulu Allah yana da laifi kaga laifin nan mujmal ne bai bayyana shi ba amma sai ya fassala shi a cikin suratu al-qasas wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان كذا فقضى عليه وكزه wannan shine zambon ya kace musu mutum misali ne kawai bayan suna da yawa النوع السابع والأربعون نوع إلى أربعين دبقي في ناسخه ومنسوخه ناسخ والمنسوخ وتآية تسبكا daga baya sai a shafe hukuncinta ba dan Allah ya jahilci abin mutum farko a saboda maslaha hukuncin ta kare a wannan lokaci wanda shi kuma magabata in sun ce nasikh wal mansukh wani lokacin suna nufin ayar da aka shafe hukuncin ta gaba daya ko ko al'am wal khas su a wani lokaci ha'am da khas suna nufin nasikh wal mansukh to shi yasa sai ka san yadda suke nuhi da nasikh wal mansukh a wancan zamani saboda da yawa da suka zo suka iske imamu suyuti ya ce an nasi wal mansukh an nasi wal mansukh sai suka ce imamu suyuti ya yi kuskure su ko su gane ba a'a shi an nasi wal mansukh a wani lokaci sun a wajen magabata ana nufin al'am wal khas ba sani ko mun fahimta ba wata aya ta zo sai ta faɗi wani hukunci daga baya sai wata ta zo ta shafi wannan hukunci ba sani ko mun fahimta ba kuma za ku suke akwai sabani na malamai shan an shafe hukuncin ko ba shafe hukuncin ba wanda malamai sun yi littattafai akan wannan kwarai da gaske nan ma cikin al-itqan fi ulumil qur'an in kuka duba ya tattaro an-nasikh wal mansukh yayi abiyat kansu Sheikh Muhammad al-Abid al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi sharha ma waɗannan abiyat kin da haka sai ka tattaro su rubuta kowace aya da inda ya rubuta da shafi da komai in ka so sai ka cire mun gane ko daga cikin ayoyin da ake cewa akwai nasikh wal mansukh cikin su kamar aya ta yaki mun gane ko da farkon musulunci idan za a yaki tsakanin musulmai da kafirai ba a gudu ko sun fi ku yawa sai dai ku tsaya sai dai a yi mutuwar kasko ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله wa ma'uwahu jahannam wa bi isal musrif daga baya sai aka ce a'a in goma na su tsaya gaban mutum mutum guda zai tsaya gaban mutum wato goma kenan in yakun minkum 20 sabiru yaghlibu mi'atayn cewa akwai mutum 20 suna iya rinjaye 200 kenan kowa ya tsaya gaban mutum goma daga baya kuma an ka sake sauƙaƙawa an ka ce al'ana khaffafa Allah wa an kun wa alima an nafikun da'afa fa in ya kun mi'atun sabiratun ya galibu mi'atai kina in mutum ɗari na sai su rinjaye ɗari biyu to kinan yanzu in mutum ɗari na ga mutum ɗari uku don kun juya kun tafiya ku babu matsala saboda yanzu mutum biyu ne aka ce ku sai aka gansu akwai magana tsakanin malamai duk da ke su har yanzu suna cewa ba a shafi wannan hukunci ba النوع الثامن والأربعون نوعي أربعين da takwas fi mushkilihi wa muhimmi ikhtilaf wa tanaqud cikin qur'ani akwai mushkil mai rikitarwa shine mushkil an gane ko cikin qawaidi yace li yakshifa ma bika min al-ishkal ko ya yayi maka abin da ke tare da kai na rikitarwa wa muhimmi ikhtilaf akwai cikin ayoyin da zaka kamar sun ci karo da juna ikhtilaf wa tanaqud kamar suna warware juna to irin waɗannan kuma suna da yawa wanda kuma Allah ya taimake mu mun yi karatu akan wannan fanni a sunna TV EKS mun ɗauki littattafai guda biyu mun karanta su mun yi bayanin su karatu yana da cikin telegram halaka 260 mun ɗauki littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi da kuma دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين wancan yana da mas'ala as'ilatul qur'ani majid as'ala dubu as'ila shubha 1236 sai ka hada su mun yi karatu kan wannan in ka hada littafin suka bayani kan wannan sai ka iske wanga aya can an ce kaza can an ce kaza sai a ce ma ga yadda ake hadawa kai yahuda su tai da hankalinka akwai kuma littafin abin nan izalatul ilbas an kalamin rabbin nas na ustadun dr ahmad sa'ad al-khatib akwai kuma littafin mushkilul qur'an na izuddin sultanul ulama to cikin alqur'ani dai akwai su da dama ko da waɗannan mutum ya samu ne ya samu ya samu cikin hadisi kuma akwai littafin mushkilul athar na imam tahawi akwai ta'wil mukhtalif alhadith na ibn qutayba an gane ko to wannan ke don haka wata aya sai ka zo ta faɗi wani abu sai an gama kamar sun ci karo da juna alhali ba cin karo da juna ne su kai mun gane ko Allah ya ce in kiyama ta tsaye sai ya tambayi kowa fa wa rabbika la nas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu kuma kiyama ya ce in ta tsaye ba a tambaye kowa fa idan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kadhiha fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan sai a ce kuma duk qur'ani ya zaka yi inda ya ce ba zai tambayi kowa ba malamai suka ce babu wanda za a tambaya don ba a sani ba tambaya ta neman sani ita ce Allah ba zai tambayi kowa ba don ko da ya tambayi ka ya sani wasu malamai suka ce a'a kafin a zo wajen hisabi ba za a yi tambaya ba tun da kiyama ba da hisabi za a fara ba in an zo wajen hisabi kuma za a tambaya kenan ba za a tambayi kowa ba lokacin da mutane suka tashi amma in sun je wajen hisabi za a tambaye su haka ne zaka samu ka san yadda zaka bada amsa irin wannan subha shi mai as'ilatul qur'an al-majid sai da ka 1236 shi kuma mai dafu ihamil tirab ka 200 da wani abu ga izuddin abdus salam sultanul ulama ya kawo izaratul ilbas arkala da rabbil nas ya kawo nawa kake da su in an zuwa da wannan subha a matsayin ka na masani ya zaka bada amsa ya kamata mu san abin da muke sai annabu tasa والأربعون لا أربعين ترى في مطلقه ومقيده آيوين القرآن sun kazo mutlaq da yadda za a taƙayyidin su in ba haka ba sai ka zo ka bada fatawa abu sai a zo a iske lamarin sai a hankali ina fata ana fahimta sai a kawo abu mutlaq amma ana bukatar sai an yi sai an yi taƙayyidin shi da wani abu mutlaq da muƙayyad bayanin su yana da yawa domin akwai ittihadu sabab wal hukum akwai ittihad ikhtilafu sabab wal hukum akwai ittihadu sabab duna al hukum akwai ittihadu al hukum duna sabab kala abu suke to ya ka zo da abu sai ka sai da zaka yi shi yace qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan ko ba ka bani sai ce au daman masfuha bayan ya ce harrimat alaikumul maitatu waddam kaga addamu mutlaq ne duk jini haramun to in ko an ce sai an raba nama da jini gaba da sannan ci shi ai ba zai yi ba to can cikin an'am sai ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan to jini mai gudana ake nufi kina yan an yanke jini mai gudana ya kare to ya halitta ci an gane ko kuma dam yana zamantowa am sai kai tafsirin shi da hadisi wanda ya zo cikin sunan ibnu maja wa hillat lana maitatani an halatta muna matacci biyu aljarad ko wal hut kaga sai kai tafsisi shi kuma wa dam sai kai tafsisi nan ma wajen alkamil wa tihar da anta da kuma makaikaciya ko sai fahiyoyi an gane ko to in baka san wannan ba matsala za a samu annabu thani النوع الحادي والخمسون نوعنا همسين دقايا في وجوه مخاطبته يد قرآن يكي مغانا يد قرآن يكي مغانا إمام السيوطي كان نوعيا في قدا ثلاثين مخاطبة القرآن domin akwai lokacin da ƙur'ani zai zo da abu na maza amma yana nuhin maza da mata. gane ko to wani wurin kuma sai a kawo mutum guda amma mutum biyu ake nufi wani wurin kuma sai a kawo biyu amma jama'a masu yawa ake nufi to da baka san irin wannan ba sai ka zo wajen fassara sai kai kuskure domin kai zahirin larabcin ɗaya zaka kalla an fahimta bari ba da misali saboda in ba misali ne bayar ba na san kawai bayani kawai nake ina fata abinci Allah ya ce wa inna lakum fil an'ami la'ibra lalle kuna da abin lura a cikin mi dabbobi to lakum damiri ne nawa na maza ne bai ce wa inna lakum wa lakunna ba to sai a ce to ai mata akwai nan ba su da ba su daukar lura sai a ce a'a akwai taglibi janibi dhukuri ala janibi al-inas cikin khitab na qur'ani ana rinjayar da zamiri na maza akan na mata inda ba kawo matan ba dalili kuma yusuf a'rid an hada wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti min al-khati'in bace innaki kunti min al-khati'ati ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه أو تقرأ وكانت من القانتين بيتي وكانت من القانتات تغليب جانب الذكور على جانب الإناث كليبا نتكلم إتقان ذاك في 30 يكاو سي النوع الثاني والخمسون نهم سن دبيو في حقيقته ومجازه an gane ko in an ce haƙiƙa shine lafazin da yadda yake haka zaka bashi ma'ana wa majazihi da majaz kalimar da ba ma'anarta zaka bata ba shine in ka koma cikin usul fiqh sai maka ta'wil za a juyar da lafazi daga ma'anar shi amma in akwai dalili domin ba kowane ta'wili ake karba ba sarf lafzi an zahiri li dalilin yajibu al-masir ilayhi wasu malamai kuma sun ce ba a cewa majaz sai dai a ce uslubun min asalibi al-lughati al-arabiyya akwai magana kwarai kan wannan saboda masu balaga da masu aƙidar da ta saba ta ahli sunna galibi da majaji suke aiki sai su tabata aƙida shi sa wasu malaman sunna suka ce ba a ma cewa majazi kawai a ce uslubu min asalibi lughal arabiyya mun goma wayar da majazi ba an gane ko akwai maganganu masu yawa ba duk kalma za ka zo ka bata haƙiƙanin ma'anarta ba a cikin alƙur'ani amma in ka ce ba shi ne haƙiƙanin ma'anarta ba to sai ka kawo dalili sannan a yadda ba sai ko mun fahimta ba to irin wannan cikin alƙur'ani za ku ga ana amfani da shi kwarai da gaske wani lokaci misali wa idnar jainakun min ali fir'auna ya sumu na kumsu al'ada wa idnar jainakun lokacin da muka tseratar da ku to kaga nan yahuda wanda qur'ani ya sauka a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ne Allah ya tseratar daga fir'auna ba amma ana nufin iyayensu an ka tseratar shi yasa waɗansu sun ka kirkiro aƙidar kafirci karkashin wannan ayat suka ce wai rayukan waɗancan su ne Allah ya cire ya halicci waɗansu rayuka ya sa cikin su aqidatul tanasukh wal hulul Allah ke bada sai almuhimmu dai ba su waɗanda an zamanin manzo Allah sallallahu alaihi suka rayu da fir'auna kaga waɗanda suka rayu da shi sun mutu to kaga sai ka ce to wannan hakikanin shi ba su ake nufi ba ba sani ko mun fahimta ba annau الثالث والخمسون نوعنا خمسين دقوق fi tashbihihi wa isti'aratihi to tashbihi da isti'ara balaga ce shi isti'ara asalin ta tashbihi ne an shafe ɗaya daga cikin arkanun tashbih ko mushabbahu bihi ko mushabba shine isti'ara to isti'aran nan yawa gare ta cikin ilimin balaga insha Allah ta'ala za mu yi karatun isti'ara za mu yi karatun balaga daura ta balaga atawa in an kare daura wannan ta kwanni kenan can za a cika za a fayyace bayani da tashbihi kuma tashbihi da arkanukin shi al-mushabba al-mushabbahu bihi da wajhu shabahi ko ko ba haka ba da adatu tashbihi wannan duk bayanin su zai yi wahala yanzu a kawo shi saboda can za a yi bayani almuhimmu kamanceceniya cikin qur'ani tashbihi shi na da yawa an gane ko kuma shi na taimakon ka cikin tafsiri da aqida da balaga da hadisi da sauransu ka annama ukhshiyat wujuhuhum qita'an min al-layli mudlima tashbihi fa mathaluhu ka mathalil kalbi tashbihi ko baka ba to zaka gani an kamanta kaza da kaza at-tashbihu arkanuhu anwa'uhu ko ba haka ba anwa'uhu at-tashbihu al-khafi at-tashbihu al-jali at-tashbihu al-dhimni tashbihu al-mahsus bil mahsus tashbihu al-ma'qul bil ma'qul tashbihu al-ma'qul bil mahsus tashbihu al-mahsus bil ma'qul nawa kaliki wallahi karatu yana gaban mu matasa kada aka dauke kanka kai karatu kawai ji ayo da rika amma duk wanda ya shafi balaga da irin waɗannan za mu yi karatu kansu insha Allah a can wato abin nan na ketare wajen annau'ul hamsin na ketare na hamsin an gane ko na hamsin na ketare sai da ta yi zuwa ga na hamsin da ɗaya annau'ul hamsin fi mantuƙihi wa mafumihi zan dawo kan shi mantuƙ daga annutku ne ismul maf'ul min nataqa منطوق سوي معلم اصول الفقه ده اصول التفسير suka ce ma dalla alaihi lafdu fi mahallin nutqi abinda qur'ani ya faɗa karara al mafhum kuma ma dalla alaihi lafdu fi ghairi mahallin nutqi fahimtar shi za a yi kaga nan ma karatu ne mantuku cikin qur'ani ya hi dubu ne mafhumu cikin qur'ani ya hi dubu ne kamar inda Allah subhanahu wataala ce fala taqul lahumu uffin kakkace ma iyayenka uff tir to almantuku shine uffin almafhumu kuma kakka buge su domin tunda an ce kakkace tir to balantana bugu to almafhum an gane ko almantuk an gane ko kuma akwai almafhum mafhumu kala biyu ne akwai mafhumul mukhalafa akwai mafhumul muwafaqa mafhumul muwafaqa akwai al-musawi akwai al-a'la shi ibn rushd ma cikin muqaddima ta bidayatul musaid ya ya ce cewa akwai mafhumul al-muwafaqa al-adna shi auje shi uku ne amma galibin malamai biyu suke kawo sannan al-mafhumul muwafaqa akwai al-madmun akwai al-maqtu shi kuma mafhumul mukhalafa akwai al-maqtu akwai al-madmun sannan kuma ya kaso gida takwas sannan kuma akwai maratibuhu guda takwas din na kawo su sannan akwai mawani na i'tibar mafhumil mukhalafa duk karatu na kwance wurin ka Allah ya kyauta to annawu rabi' wal 50 na 50 da na 54 fi kilayatihi wa ta'rifihi kinaya asalin kinaya da larabci shine abinda an kaboyi daga takniya galibin kafin da nunun suna nuna koyuwa abu wato kanna shai'a ai akhfaru waje allakun minar jibali a kananan ai gidaje na don cikinsu ake shiga koyi galibin kafin da nunun da nunun da jimun da nunun da nunun in sun zo a larabci tare suna nuna abu ya koyi ta riƙe wanga sirri ne a sararar lugatul arabiyya da kaga kafin da nunun da nunun tare to abin da koyi shi ka annahunna baydun maknun ina fata kunci yawa in kuma kaga jimun da nunun da nunun kuma boye yake falamma janna alaihi layl aljamin kai in ji malaman zauri dan da a cikin ciki ai ba gani shi almajnun ma hukaci hankalin shi ya gushi an suturta hankalin ba ka da bane aljannatu aljanna saboda in ka shiga cikin ta ba garin ka ita ce ke hana aljinnu aljannu ba a ganin su aljunnatu kariya sulken yaki yana hada yana suturta kirjinka to na dan baka misali nan to almuhim kinaya shine mutanen da qur'ani bai faɗi sunayen su karara ba sai ka koma cikin ayoyi abin ga hadisai ko kuma asar na sahabbai waɗanda suka inganta dan wasu su inganta ba sai ka gane wane ake nufi ina fata hukunci kaji Allah ya ce wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun ali wanda suke cutar da manzo suna da azaba mai radadi su ayi da su aga a wannan lokacin sai a ce maka su wani su wani su wani su wani an boye su ngare ko laqad taballahu ala an-nabi wal muhajirina wal ansar ansar kin da muhajirin suna su sai ka kuma cikin tafan da suka bayanin sahabbai amma yanzu nan ya kawo su a dunkule ba su ne ba mun fahimta ba sahabbai ana kiyasta tsarin su zai kai dubu ɗari ko dubu ɗari da wani abu saɓani wajen malamai al-muhimmu annawu al-khamis wal khamsun da ta'ridihi ta'rid na qur'ani kamar ya faɗi abu jirwaye da kamar wanka ya faɗi abu ba direct ba amma akwai abin da ake nufi da shi shine ta'ridi daga al-ard ne shine gefe kamar yanzu sai abu gefe ga tsakiya sai abu gefe amma dai an san ko da wa'aki wala junaha alaikum fima aqwadtum bihi min khidbatin nisa ta'rif kenan to suna da yawa cikin alqur'ani sai kuma annawu al-khamis wal khamsun na hamsin da biyar al-hasr wal ikhtisas al-hasr kebancewa wasu na kiran shi al-qasr wal ikhtisas da kebanta iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bauta ma kenan hasr mun sha makance ibada ga Allah kuma mun kebance ibada ga Allah to irin cikin Qur'ani nawa akwai innama Allahu ilahun wahid abin bauta guda ne dan ba a samu nabi inda na gaskiya ne al-hasr da adawatu sai ka karanta su akwai su cikin balaga ga sunan kuma cikin al-Qur'ani mun gane wannan da kyau ko sannan kuma al-hasr akwai al-haqiqi akwai al-idafi an-naw'u as-sadis wal 50 nau'ina 56 fil ijazi wal itnab ijaz ƙur'ani zai kawo wani abu a takaice wal itna wani lokaci sai ya tsawaita magana an gane ko al ijaz wal itna to ƙur'ani yana da amfani da wannan kuma wani lokacin abubuwa da dama sai a shafi su al ijaz wal itna wani wani ne ƙur'ani zai kawo abu a takaice to itnabi wani lokacin kuma sai ya tsawaita magana akan shi in ka dibi kissa annabi Musa a wani wuri ta zo mujaza a takaice an ka kawo ta shikenan sai aka wuce wal qad ataina Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi bir rusul kaga an ce an bashi littafi amma ya aka bashi littafi sai ka koma can wani wuri sai ka ji ga yadda an kai ina fata an fahimce wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 kafin a hadu ka ji ga wani alƙawari da an ka dauka sannan can wani wuri an ka faɗi yadda abin ya kasance ina fata muke wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa qala hum ula'i ala athari wa ajiltu ilayka rabbi litarda to almuhimu dai tafsilin yadda an kai abin da kissa annabi Musa sai ka koma wani ko kuma al-ijaz wal itnab qur'ani shi na ta kan magana kan wani abu sai ya yanke sai ya bar lokaci mai yawa sai daga baya sannan kuma sai ya ci gaba da bayani kansa cikin kissoshi galibi yana da wannan kaga Allah subhanahu wa ta'ala yace wa qala alladhina jaminhuma وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بأرس- ب- بتأويله فأرسلوه سيكتش يوسف أيها الصديق to ko cikin tafsiri in ka zo da yaren ka ma sai kai wannan bayani amma baka gane ba da yace fa arsilun kuturan ba haka an kace ba sai an kace yusuf ayyuha siddiq fa arsalahu al-malik fa dhahaba wa futiha lahu al-bab wa jalasa ma'a yusuf fa qala lahu yusuf ayyuha siddiq amma duk wannan a yaren ka kana iya ka faɗa amma baka sa akwai ka'idar ba tun da ba da an ka ce fa arsilun sai aka ce yusuf wa yuwa sabiku to me ya faru ka gani to duka al-ijaz wal itnab sai ka karanta daga ka'idodin za ka gane wannan Allah ya kyauta sai kuma annawu sabi wal 50 fil khabar wal insha al khabar shine abin da ake iya cewa labari ake bayarwa ما يحتمل الصدق والكذب الإنشاء كما ما لا يحتمل الصدق والكذب أباك لاباري توشي الخبر دبن بعد لاباري بعد نفسي cikin Qur'ani ba akwai abubuwan da Allah ya bada labarin su sannan kuma ba ana nufin kuma ana iya ƙaryata Allah al-insha saboda uslubi ne ake bayani al-insha kuma abinda yazo cikin al-Qur'ani ba labari bane kamar yanzu misali umurnin da Allah ya ce idhab ka tafi to wannan ai insha ne ba khabar bane to waɗannan sun zo cikin alkur'ani dole ka bambanta a kan al'insha'u wal khabar sannan kuma har da haka sai ka bambanta tsakanin aljumal akwai jumla ismiya akwai jumla fi'liya jumla ismiya tufidu thubutu wal istiqra jumla fi'liya tadullu ala tajaddud wa huduth al hadath in baka bambanta wannan ba sai a zo ana bayani baka gani ba Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim innal ladina kafaru wa matu hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in gibona dace innal ladina yaktumuna ma anzalna jumla ce fi'liya waɗanda suke ɓoyewa to da ya zo ƙarshe aka ce ula'ika yal'anuhumullahu fi'ili kenan suna yi ana la'anta su wa yal'anuhumul la'inu illal ladina tabu sai wanda suka tuba amma can gaba da ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru sun mutu ko to ba a ce yal'anuhumullahu sai aka ce ula'ika alaihim la'natullahi ta tabbata akan su to in ba ka san uslubi ba waɗanda ilmukan duk ba mu tsaya muka karanta su ba muka san muhimmancin su da alaƙa su da alƙur'ani kuma kana ganin cewa kayi karatu Allah ya kyauta to don haka babul khabar wal insha babi ne mai muhimmanci wato kwarai da gaske ɗalibin ilimi ya fahimci ƙa'idodin shi kan shi wato alkhabar wato wal insha ina fata ana fahimta ta daga ciki sai imamu suyuti ya kawo abinda ake kira bada'i'ul qur'an bada'i in aka ce bada'i kamar abu ne wanda yake akwai kwarewa cikin shi daga bada'a ne da ainun ba da alhamza ba bada'a da alhamza ya fara bada'a da ainun shi ya kage abu ba tare da ya ga wani yayi irinsa ba shi yasa an ka ce badi'us samawati wal ard to bada'i wani ilimi ne cikin ilimin balaga kun san ilimin balaga ya kasu gida uku manya shi ita fasaha tana daban tana da ka'idodinta an gane ko in ka diba cikin bidaya ta balagatul wadiha ya kawo su salamatul lafz min al khafa wa abin nan yawa guda uku din nan da ya kawo to ita ko balaga ta kasu ilimi uku albayan alma'ani albadiyya ko ba kan bane to cikin alqur'ani akwai badiyya to sai samai bada'iul qur'an nau'i nau'i na ilmul badi'i na alqur'ani to ka gani sunan sai da kawo nau'i fiye da nawa ya kawo majaz isti'ara tashbihi kinaya irda tamthil ijaz ittisa ishara musawa albasط إيغال تشريع تتميم تكميل احتراز استسقاء تضييل زيادة ترديد تكرار تاسونا waɗanda nawa ka sani ciki zan ɗan baka misalin guda akwai wani littafi sunan shi mafatihu tafsir mujalladi biyu ne na ustadu doktor ahmad sa'ad al-khatib ya bi waɗanda abubuwa gaba ɗai ya yi sharhasu ban ce duka ban san ko ya kawo ba amma nan zan ɗan baku misali yanzu nan da ya ce at-tatmim yan aka ce at-tatmim abinda mun ka sani shine cikawa nan ba shi ake nufi ba a'a wani abu ne wanda in ba da shi ba ma'anar ba ta cika yadda ake so wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ai ana cewa wa yut'imuna at-ta'ama miskinan wa yatiman wa asira amma saboda akai kwarewa wajen nuna maka mutanen don Allah suka yi sai aka ce ala hubbihi sai a kira shi a tatmin nan kuma yanzu al-ihtiras ihtiras shine tsaro daga hirasa ne ba tsaro irin ga ake yi ba yan gadi ko masu gadi na ana nufin wani abu ne wanda in ba a kawo shi ba ma'ana ana iya juya ta sai a kawo shi man amila salihan min zakarin aw unsa sai aka ce mi wa huwa mu'min inda ba a kawo wa huwa mu'min ba da kafirai su ce za su ga aljanna ka gane wannan to ka ji abin da imamu shafi'i ya ce النوع التاسع والخمسون نا خمسين ترى في فواصل الآية سنن إياكوكين آيوين القرآن معنى adadin ayoyin alkur'ani sannan kuma ina ne za a tsaya ina ne za a ƙari malamai sun yi saban da wani gaya muku in kuka diba cikin littafin alwaqf wal ibtida wasilatuhuma bil ma'ana na ustaz dr ibrahim awad ya kawo adadin ayoyin alkur'ani riwayar su da kuma sanadinsu sai ka san yadda suke fawasilul ali domin wata kira'a sai ka iske alif lam mim aya ce a wata kira'a alif lam mim wakafi ne sai an hada da wancan to dole sai kai karatu kan wannan annan ussa wannan in ba da littafi misali littafi daya ba ina nufin cikin shi dai za a samu wannan ilimin fa misali ne zan baka wanda tana yiwa yana kusa kuma littafin tana yiwa ka same shi daga wukawa mun gane wannan da kyau annabu sittun nau'i na sittin fi fawatihi suwar farkon surori malamai sun yi dirasa kan farkon surori an gane ko amma ku bari in hada da nau'i na annabul hadi wa sittun nau'i na sittin da daya fi khawatimi suwar karshen surori wani yanka ce fawatin su ce me amfanin karatun fawatin su da fawatin su ba haka nan bane ana karatu kansu saboda misali ana yace maka surar da suka fara da alhamdu kaza ne fatiha alhamdulillahi rabbil alamin an'am alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur kaf alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja سبع الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض شيء كده سورة سورة قارئة الحمد أنت خوات مسور تو ده الحمد تو تو إسراء وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا تو كتشي صافات سبحان ربك رب العزة أما يسفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيكما زمر وترى الملائكة حافين من حول الأرش يسبحون بحمد ربهم وقل بينهم بالحق وقيل الحمد lillahi rabbil alamin almuhimmu zaka san ka'idodi kuma da an ka ce fawatihu suwar akwai surorin da suke farawa da haruffa alif lam mim ko ba haka ba ya ake karanta su kaf ha ya ayin sad ya ake karanta su menene kuma ijazin da ke karkashin waɗannan haruffan ka gani kaga akwai maganganu ya ake karanta waɗannan haruffan asla ya ka'idodin su yake ka'idar su uku ce alif shi ba a jan shi hayyun qahurun ana jan su biyu hayyun qahurun da ha'un da ya'un da ta'un da ha babba da ra'un su biyu biyu ake jan su madda harkatai su ko sanaqussu ilmak ko kama asal naqas kamar yadda mai tuhfatul abin ne kawo su atfal su ko su ake ja shidda shi yasa da kawo su da sai ka diba cikin wani layi yake layin biyu ko layin ɗaya ko layin uku kaga da muka ce alif shi wani layi yake layin layin farko ba a jin shi to lamun ma wani layi take layin shidda sanaqussu ilmaka lamun tana can sai ka dauko ta ka sa shidda to mimun ha layin layin shidda sanaqussu ilmaka mimun kenan shidda to yanzu tsakanin lam mim mimun mai sukuni da mimun mai abun ga mimun mai fata an hadu da shadda sun zammi almimul mushaddada hukmuha alghunna miqdaru harakatayn kenan daya shidda gunna shidda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
fawada husuwar ke sai ka yi karatu kansu akwai bayani mai yawa wanda nan lokacin bai ibabu da mu karo shi Allah ya kyauta mu dauki suratul kahf ai suratul maryam kahf wani layi take layin uku nawa za a take nan shidda sanaqussu ilmaka ka ka tana can kin ha'un ha babba layin biyu hayyun tahurun tahurun ha'un tana nan tahurun to ain layin uku na waje a zaka shidda sana kusu ilmaka to sai mi ain sai mi sa'ad shidda sana kusu sa'adu ko kama asal na kas sa'adu ko ba ka ba shidda kenan kafin shidda ha biyu ya biyu ain shidda kuma ta kare da ayin nun as-sakina bayan tasadun ta zo ikhfa'i sai ka kara da waɗancan biyu gunna harkatai sannan ka ce sad shidda
بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد
Allah ya kyauta annau uthani wa sittun nau'i na 62 munasabatul ayati was suwa yana daga cikin abubuwa ilimi mai tsada cikin ilimin tafsiri da ulumul qur'ani ilmul munasaba bainal ayati was suwa menene munasaba tsakanin sura da aya al munasaba lafziyya wal munasaba al ma'nawiyya imam suyuti yayi littafi sunansa mai wannan littafin tanasuqud durar fi tanasubis suwa wannan sura da ta kare wanda ta zo bayan ta menene alaka tsakanin su munasaba dacewa sannan kuma da kuma bidayatu suwar wa nihayatu suwar farkon sura da ƙarshen sura akwai munasaba yayi littafi akan wannan shi mai wannan littafin marasidul matali' to sai ka samu da littafin guda biyu sannan munasaba tsakanin aya da aya ilimin nahwu zai taimaka maka ilimin ma'ana na balaga zai taimaka maka kuma musamman munasaba tsakanin aya da aya imamu ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir ya samu dacewa akan wannan akwai kuma littafin nuzamud durar na imamu al-biqai shi wannan shi ma yana bayani kan wannan amma ibnu ashur ya fi samun dacewa a wannan fanni amma ba dole bane ka dauki littafin shi kadai kana iya hada da saura kenan in ka zo wajen munasaba sai ka yi bayanin wannan kadiba kuma cikin shi ta nasu ƙuddura imamu suyuti ya kawo nau'i na munasaba sun kai nau'i kusan guda goma sha sannan akwai wani malami a ƙasar saudiya ana kiransa sheikh dr umar salim bazmud yana da littafi ƙa'idodin da ake bi a gane ilmul munasabat da dalilansa ilmul munasabat kenan sai ka ɗauko wancan littafi na sheikh umar salim bazmud ya baka ƙa'idodin sannan kuma sai ka shiga bincike munasaba tsakanin sura da sura shi ibnu ashur ya tafi cewa babu munasaba tsakanin sura da sura sai dai tsakanin aya da aya an gane ko saboda yana ganin kowace sura tana dauke da nata maudu'i amma malamai suka ce a kitabun uhkimat ayatuhu an kace don haka ko da maudu'i da maudu'i ya akai alaka tsakanin maudu'i da maudu'i amma tsakanin aya da aya shi ya yarda da wannan kuma yayi kokari ya dace farkon sura da karshen sura kuma akwai munasaba بقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى الذين يؤمنون بالغيب كو kaga an yi magana alqur'ani an yi magana masu imani kuma an ka zo an ka magana kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim ko ba su bane to karshen ta kuma sai an ka ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi an kai zancen alqur'anin da masu imanin bayanin imanin ƙur'ani masu imani kuma haka ne nan ma bayanin ƙur'anin masu imani da kuma manzanni ana ƙarewa kuma innan lafi na kafa rusa wa'un alaihim fansur na alal komil kyafiri ya yi kai babu munasaba akwai ta ina fata mun fahimci ni alif lam mim allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum nazzala alayka al-kitaba ko ba kana bane nazzala alayka al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil an yi bayanin alkur'ani da injila da attaura ko ba karbani da ahlul kitab wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah alkur'ani da attaura da injila sune an kai bayanin su wa minna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum ko shine qur'ani wa anzala alfurqan wa ma unzila ilayhim wa anzala at-taurata wal injil kadiba ilmul munasabat al-lafzi ilmul munasabat al-ma'nawi bincike yana nan mai yawa na riba ka littattafan kai kokari ka same su shi marasidul matali' mujalladi ɗaya ne kana iya samun shi ko da jika guda tanasub adh-dhurar fi tanasub suwar mujalladi ɗaya ne kana iya samun shi ko jika bi ko jika uku ba haka ba nuzam adh-dhurar na imam al-biqai ya kai kusan mujalladi goma sai ka samu jika 60 التحرير والتنوير shi kuma dama yana balaga da kuma munasabat na ga maka jikka 180 na waccan daba kuma jikka 250 ni na yi gaba النوع الثالث والستون نوعنا ستين دقوق في الآيات المتشابهات كو مشتبهات آيوين مشتبهات ما يوين ما سوري كتروه wanda sai ka iske wata aya ta yi kama da wata aya wasu ayoyi sun yi kama da juna sai ka san ƙa'idodin har da sannan za ka iya fita libya suna da wani littafi sunansa kalimatu tanzi saboda haruffa masu rikitarwa sai ka riƙe kaza biyu na kaza uku na akwai ayatul mutashabihatul alfaz da yawa daga cikin malamai bayan sun yi rubutu kan shi akwai abu zarra alqalmuni ina ganin wani malami na kasar misra ya yi nashi akwai kuma ƙa'idodi aqilatu atrabil qasaid ta imamu shatibi yana da littafi akan ayoyi masu rikitarwa mutashabiha dole sai ka san ka'idodin in babu su yanzu na rikici na zuwa kana wata sura sai ka fada wata sura na fata afinci misali sun ka ce mawakhirin fi fatirin tasta'khira mawakhirin fi fatirin tasta'khira kalima ta mawakhir fi fatir a cikin suratu fatir tastakhira tana zuwa ƙarshe za ta yi jinkiri to cikin suratul nahl akwai ta mafhumuhu mawakhirin fi nahlin tataqaddama sai ka ce wa taral fulka fihi mawakhira to inda an ce tastakhira to da kaji fihi mawakhira kana cikin fatir mawakhira fihi kana cikin suratul nahl dole ɗaliban ilimi a tashi mustabihat wanda dole ne ɗalibin ilimi ya kokari ya fahimce su akwai bai akwai ka'idodi da malamai suka sa wasu na da alaka da sura ɗaya wasu na da alaka da surorin alkur'ani saboda ɗalibin ilimi in ba haka ba za su zo sai su rikitar da kai kana wata sura sai ka zo ka ji cikin wata sura ko kana gaba sai ka ji ka baya alam tara alam taro alam tara cikin qur'ani da alam taro alam taro masu ta'un indi da ta'un na alam taro bina sauran kuma duk sai ka riki alam tara na farko suratul nuh alam taro kayfa khalaqa allah sab'a samawatin tibaqa na biyu cikin suratul luqman ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أو نعمة ظاهرة وباطنة أو سوء قراءات أقارب توصلهم كم دد إن دي ميتاؤنا كأقارب تروا سكتي ألم ترى في كده ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل قال سنن دي سنة دي يوا من قال يقول لكم أكوي رموز الحفظ نصورة الرحمن لو كتبي بام داما دا منكر mun karanta muku suna sun dai aikuna da su tun da an taba karanta su ko ba haka ba ban ji ba akwai su yin sarurin ne suna nan rumuzu suratul rahman waɗannan su yanzu sun shahara sai kuma annau'ur rabi' wa sittun nau'i na 40 na 64 fi i'jazil qur'an i'jazil qur'an al-lughawi al-balaghi at-tashri'i at-tarihi yawa ne da shi yanzu akwai ku shiga cikin google sai ku rubuta hayatul ijazul ilmi a cikin google saudiya yanzu majalisa akwai ta malamai na duniya masu kula da al-ijaz al-ilmi fil qur'an al-karim suna da littattafai sai dai littattafan su ba na sayarwa bane galibi sai suna taro ne ko kana karatu a can sai ka je ka samu amma littattafan su suna da amfani kuma in ka duba cikin internet sun tattauna suna mu'amala da jami'a 120 na bincike na duniya an gane ko to ijazul qur'ani yana da yawa abu ne wanda yake nuna mu'jiza ta alqur'ani wanda kuma na riba ku da inda za ku koma ba an gane ko sai kuma an-naw'ul khamis was-sittun fil ulum al-mustanbata min al-qur'an ilmukan da ake istinbati daga alqur'ani suna da yawa ba wanda ya san iyakar sosai Allah amma dai ka'idodin istinbati da kuma littafai guda biyu zan baka akwai littafi sunansa manhajul istinbat na Fahad bin Mubarak majistar ce da aka rubuta a ƙasar Saudiya ƙa'idodin da ake bi a yi istinbati su yanzu sai ka ciccirke ƙa'idodin nan ka gane su da kyau shi kuma Imam Suyuti mai wannan littafin yana da littafi sunansa Al-Iqlim fi istinbat at-tanzil tun daga bakara hannasi duk wata aya sai ya zo karkashin ta ya fitar da istinbatin da ya sauka gare shi to kaga wancan na saudiya ka'idodin ne kenan tafsilan wanga kuma na imamu suyuti tatbiqan saura kuma in ka yi karatu Allah yana iya buɗe ma kwakwalwa ka samu naka kari kuma da sauran littattafai annau usadis wa sittun nau'i na 66 fi amsalil qur'an misallan da qur'ani ya buga ko ko maganganun da alqur'ani ya faɗa sai sun ka zama to kamar karin magana sun shiga duniya wanda akwai sabani wasu malamai suna ganin ba a ɗauka su tunda magana Allah ce bai dace a dauke ta ba a maida ta kamar karin magana an gane ko annau usabi wa sittun nau'i na 67 fi aqsamil qur'an rantsuwa ta alqur'ani an gane ko hikimar da ke cikin rantsuwa ta alqur'ani aqsam jam'i na qasam an gane ko annau usabi wa sittun nau'i na 68 fi jadalil qur'an jidalin ƙur'ani ba wanga jidali ba da ɓanar haushi tattaunawa ƙur'ani ya tattauna da waɗanda suka nuna ba gaskiya ba ne kuma ya ba su hujjoji ya kai su ƙasa yadda ƙur'ani yake nuna abu kaza shirka ƙarya ce tauhidi gaskiya ne yadda musulmi suke tattaunawa da kafirai yadda annabawa suka tattauna da kafirai ba dole ba wani ba annabi bane amma suka gaskiya tattauna da kafirai Allah ya ba da labarin shi to jadalul qur'ani kenan hukunce kaza ne to ku kawo hujja ku jadalul qur'ani kenan malamai sun yi bincike kan wannan wanda yana daga cikin abin da yanzu ake tattaunawa da kafiran duniya idan akwai wani wuri wanda za a je a tattauna a bada hujja wasu malamai sun yi fice kan wannan ina fata an fahimce akwai wani malami doktor munkizu saƙa na ƙasar ɗan ƙasar suriya ne amma saudiya yake da zama can ya yi karatu rabitatul alamin islami yana tattaunawa da kiristoci ya ƙware wannan wurin ina fata an fahimci don haka jadal qur'ani ya baka ƙa'idodin da in zaka tattauna da mutum da yadda za a tattauna da ladabin tattaunawa domin ta nan ake gane gaskiya amma ba a yarda ba da cewa musulunci gaskiya ne wancan addini gaskiya ne a'a duk addinin da ba musulunci bane ba gaskiya bane amma in kun ce naku gaskiya ne ku zo ku kawo hujja bukata mu hujja sai a tattauna Ahmad Didat na kasar South Africa Africa du Sud sananne ne yana da abin nan akwai Carrie Mill wani fada dan kasar Canada wanda ya musulunta shi ya karantar da ma Ahmad Didat sannan kuma akwai wanga Zakir Naik wanda yake shi ma yana kasar India nan yankin nan abin nan yana da karfi a can wanda ba tura yanzu kasar gwamnatin kasar tana neman shi ma aka shi saboda yawan musuluntar da yake yi turai ma yanzu sun hana mai shiga tarayyar turai an gane ko saboda yana musu banna mu kuma shi na muna gyara annau tasir wa sittun nau'i na 69 fima waqa fil qur'an min al asma'i wal kuna wal alqab abin da ya zo cikin alkur'ani min al'asma na sunaye walkuna da kunya wal'alƙabu da laƙubba akwai mutanen da sunansu ya zo cikin ƙur'ani an gane ko zaid bin harisa shi kaɗai ne duk cikin sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi zo cikin ƙur'ani ba wani sahabi da sunan shi zo ƙarancin ƙur'ani in ba shi ba shi kuma saboda ana kiran shi zaid bin muhammad allah ya hana wannan ko ba ka nan bane kaga abin ya mai nauyi sai an ka musanya mai an ka sa sunan cikin Qur'ani wanda ba a sa sunan wani sahabi ba falamma qada adha zaid min hawatara hadda khulafa'ur rashidun sun zo cikin Qur'ani ba an gane ko sannan akwai al-alqab za ku gani wani sunan shi da lakabin shi yanzu kamar yanzu tabbat yada abi lahabin wa tabba to ai abi lahabin ba sunan shi bane to ka gani an cicciro su an yi karatu kansu an aji ka je kai bincike annahu sab'un nau'i na saba'in fil mubhamat abinda sun ka zo a dunkule shine mubhamat sai ya kawo su alqismul awwal na farko alqismul thani fi mubhamatil jumu' jam'i shi zo amma ba a sani ba alladhina urifat asma'uhum ba'd daga baya sai a san sunayen su qur'ani na iya kawo wani abu jam'i ne amma ba a san ko su waye bane daga baya sai a ce maka su ne su wani innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum to usbatun kin nan sai a koma cikin nasoshi sai a ga sunayensu mu faham ne a cikin qur'ani amma an gane shi ta fuskar nasoshi mun gane ko to annawul hadi was sab'un nau'i na 71 fi asma'i man nazala fihim alquran sunayen waɗanda alqur'ani ya sauka akan su aya kaza ta sauka kan hukuncin ware da wani aya kaza ta sauka kan hukuncin ware da wani mun gane wannan ko in ka diba yanzu misali ayoyin suratul nur bidayat suratul nur a cikin suratul nur wajen ayoyin li'ani za ku ga kan wani da wani suka sauka an gane ko to sannan annau uthani wa sab'un nau'i na saba'in da biyu fi fada'ilil qur'an falalolin alqur'ani gara basar da ake samu cikin alqur'ani sai ya raba shi gida biyu ya ce alfasulul awwal fi ma warada fi fadlihi ala aljumla abin da yazo ya shafi falala alqur'ani gaba daya man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha wannan falala ta shafi dukkan alqur'ani fi ma warada fi fadli suwarin bi ainiha surorin da waɗanda falalarsu ta ta keɓanta surar ta fi kowace sura daraja a cikin alqur'ani wace sura ce fatiha to kaga ikhlas suratul ikhlas in ka karanta uku lalar da za a baka daidai wanda ya karanta alqur'ani ko ba haka ba to ke kenan ko in mutum ya karanta fatiha uku ya wanda ya karanta qul huwallahu amma ba kowa ya hankalta ba wannan mun gane ko to cikin qur'ani ba a cewa wannan yafi wannan magana Allah ce sai an samu nassi ingantacce to nan kuma wajen falalar surori da ayoyi nan na an ka kirkira hadisai na ƙarya masu yawa in ka diba cikin littattafan usulul hadith ko mustalahil hadith ka diba cikin asbabu wad'il hadith zaka ga daga cikin waɗannan akwai wani malami ya yi littafi kan fada'il suwar mawsu'atu fada'il suwar ya keɓe nassoshin da suka inganta ya yi musu mujalladi biyu to waɗanda ba su inganta ba kuma ya musu nasu mujallalata amma ban san ko an buga su ba su waɗancan dai an buga su an gane ko waɗancan eh, da suke da alaka da inganci ya keɓe kowace sura da aya ya bi waɗanda suka inganta sunan shi mausu'atu fada'il wa suwaril qur'anil karim muhammad rizqi qarhoni yawa sai fasulun ma wadda fi ayatul kursi ayatul kursi nan yana son ya nuna maka cikin falalar ayoyi domin akwai falalar sura akwai falalar aya to ita ayatul kursi gana ta yace to an-naw'u thalith was sab'un nau'i na saba'in da uku fi afdalil qur'ani wa fada'ilihi falalar alqur'ani a ce wannan aya ta fi wannan shine muka kawo ba a cewa wannan ta fi wannan tunda magana Allah ce sai in akwai dalili an-naw'u ar-rabi'u was sab'un nau'ina 74 fi mufradatil qur'an mufradatil qur'an lokacin da wata rana ban dibi can cikin littafin da ba kawai da nazo mufradatil qur'an abin da yazo a fahimta ta shine kawai kalmomin alqur'ani sai daga baya cikin bincike sai ni gano abin da ake son a ce kowace wasu surori ne cikin qur'ani sun ke banta da wani abu kamar wace sura ce ta fi ba da tsoro cikin qur'ani wata sura ce ta fi girma a cikin alkur'ani wata sura ce ta fi tattaro ma'anoni masu faɗi wata sura ce ta fi tsawo wata sura ce ta fi zama gajeruwa to su ne mufradatul qur'an kullu ayatin infaradat bi khassatin min khasa'isiha ko kuma can ka duba nan kuma النوع الخامس والسبعون في خواص القرآن كيف أن تتون قرآن أبو بوان دوات سورة ko wata aya ta keɓanta da su kamar fatiha su kun ga ana iya karanta ba mutum ita yana da shan lafiya ko ba haka da bani kamar yadda waɗannan sahabbai hadisi na sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma kana yudrihi annaha ruqya yana cikin sahih bukhari cikin sahih muslim ashe ana iya karanta ta in mutum yana da shan lafiya kuma ya samu lafiya to kaga khas wannan sura ta keɓanta da wannan sauran ayoyi da suke da alaka da ruqya na sihiri ko ba haka da bani duk da yake kuma duk alkur'ani ana iya tawassuli da shi a daga Allah ya biya bukata sai alqaidatul khamisa qaida ta biyar an gane ko ay an-naw'ul a an-naw'us sadis was sab'un nau'i na 76 fi marsumil khatti wa adab kitabatihi marsumul khatt yadda ake rubuta alqur'ani wani bai rubuta alqur'ani ya saba rubutun larabci shi yasa kuka gani in an rubuta alkur'ani sai an rubuta ar-rasmul usmani rubutu na usman radiyallahu anhu a zamanin shi an ka rubuta to wannan rubutun yana da riwaya yana da ka'ida in baka sani ba in ka ce da imlaki da ka rubuta qur'ani wani lokaci sai ka tafka banda akwai wani littafi wanda littafin gaskiya yana daga cikin littafan da suka tattaro duk ka'idodin ulumul qur'an rubuta alqur'ani الضبط والرسم tunda akwai littattafai manzuma manzumat akwai mansur amma wannan littafin sunansa wato safirul alamin na ustazu dr talat na kasar misra mujalladi biyu ne tun daga fatiha hannasi kowace kalima rubutunta da sanadinta na fata fahimci sannan ya ce alƙa'idatul khamisa nan ya ce ƙa'ida ta biyar fil wasli wal fasli alwasul wal fasli kiran wanda rubutun qur'ani wani abu haɗe yake wani abu da rabe yake sai ka iske wani abu a larabce haɗe shi akai amma a rubuta alqur'ani sai araba shi yanzu as-sala cikin qur'ani da wawa aka rubuta ko mufrad ne ko jam'i amma muku a larabci ai ba a rubuta da wawa to haka sun ka rubuta shi yasa wasu malamai suka ce asalin rubutun an yi shi saboda wasu hikimomi ta'lilul alkitab alqur'aniyya wasu malamai suka ce kai babu wani ta'lili wanda sun ka rubuta sun rubuta a zamanin su a rubuta shi haka nan ka a ce me yasa suka rubuta da wannan ko da wannan wasu malamai suka ce in rubutun qur'ani yana da hikima da sun ka rubuta as-sala sun ka rubuta maka wawun ko ba haka ba saboda asalin kalimar jam'in ta da wawun ne as-salawat shi yasa suka rubuta da wawun malamai sun tattauna kan wannan kadiba cikin at-tahrir fi ulum al-qur'an na ustaz dr musa'id al-tayyar ya ke babi akan wannan faslun fi adab kitabatihi la dubbar rubuta al-qur'ani kenan masu rubutu kusan galibi a da'i sai an rubuta ga allo ga alkalami ga tawada ga wane ne yanzu kuma ana ta bugawa kan turawa sun ci gaba ya yawa amma rubuta alkur'ani ana rubutawa kuma ga tabulo ko mu ce abin nan ko desk to yadda dai ladabi na rubuta alkur'ani suna faɗar waɗansu abubuwa da ya kamata mai rubutun alkur'ani yake banta da su وهل يجوز كتابته بغير القلم العربي ويا هل تعرف القرآن بعد بعد على قلم العربي أو to imamu suyuti mafi yawancin musulmai ai ba larabawa bane kuma inda aka hima rubuta qur'ani yanzu a duniya ai ba wajen larabawa bane mai duguri duk duniya yanzu ba inda aka rubuta alqur'ani irin wannan yankin ko ba ga kuma ba larabawa bane duk da yake a tarihi an ce larabawa ne daga kasar yaman ko ba haka ba to annabu sabi to yanzu in haka nan na kina ai computer da da abin da ba za ta buga alqur'ani ba yanzu ko gashi nan ko yanzu matba'a ta malik fahad a shekara sai su rubuta alqur'ani ya kafa san biliyan annabu sabi wa 70 nau'i na 77 fi ma'rifati tafsirihi sanin tafsirin alqur'ani wa ta'wilihi da yadda ake tawilin ayoyin alqur'ani in bukata ta kama wa bayani sharafihi da bayanin sharafin tafsirin qur'ani domin babu aikin da ya kai tafsirin alkur'ani kuma babu abin da fi shi waya kuma babu abin da fi shi haɗari saboda in kai tafsiri kai ma Allah ƙarya ha to ka yi ma wanda ba in kai yi ma mai garin ku ƙarya ka san dai akwai matsala in kai yi ma hakimi matsala ƙarya akwai matsala in kai ma sarkin garin ku ƙarya akwai matsala in kai ma shugaban ƙasar ku ƙarya akwai matsala in kai ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya an ka ce falyatabawwa maqadahu minan nar to kai ma Allah ƙarya fa ƙarshe kenan jassa tafsiri ka yi shi baka gane ba ka fasan kowa kake yi ma ƙarya fa shi yasa Allah ya haɗa mishi ƙarya da shirka wuri ɗaya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون don haka tafsiri kuma shi na bukatar ilmunka wanda garin munka faɗa ka gane su ka san yadda ake mu'amala suka zo kai tafsiri amma ka ɗauki jalali ko raddul adhan ka zo cikin wata uku wata shida a wasara ma ka haɗa gidan radio ko ka tai gidan tv ko a kawo ma na'ura facebook da abin da whatsapp da telegram ɗakin mata ka buɗe jalali da kana mutane hayaniya sai mata ka tayi ma da hon indomi da wake da shinkafa ka buga sannan ka sa riga ka ce ta buga maka faslun sai imamu suyuti ya keɓe fasali alhajatu ila tafsiri bukatun mu zuwa ga tafsiri inda Allah in babu tafsiri ai ba za mu gane abin da Allah yake so ba in ba mu gane abin da Allah yake so kuma ba mu shiga aljanna faslun fi faslun sharafu ilmi tafsir karkashin nau'i na 70 ne da da bakwai ya kawo fasali biyu bukatuwa zuwa ga tafsiri daukaka ta ilimin tafsiri da darajarsa babu ilimin da kai tafsiri darajarsa tunda yana da alaƙa ne da bayanin abin da Allah ya ce hatta da sunna ta zo ne don ta yi bayanin abin da a cikin alƙur'ani ƙaunan wa fi'ilan wa takrira sai annabu usamin wa sab'un nau'i na 78 fi ma'rifatu shurutul mufassir sharuɗan mufassir wa adabihi da lubbansa kuma yanzu ina sharuɗan mufassir ai babu mutum dai shirye shiga ɗaki ne shikenan ko ko ƴan unguwarsu su ce kai unguwa kowa ana yi muwa ta ba zo a yi bai yi ba ba in aikin gwamnati za a yi akwai sharuɗa ko ba haka bane duk aiki na duniya yanzu za a yi akwai sharuɗan yin shi to yanzu fassara magana Allah ita ta yanzu demokradiyya ta ce kawai a zo kowa sharuɗa abin da ya gada ma kun gani akwai matsala shi yasa kada ka yarda ka sa kanka cikin masu saurin shiga cikin tafsiri tsaya ka koyi ilmumuka ka gane yadda abin yake in kayi bayani an sa a ilmance mai son ka ya son ka wanda bai son ka bai son ka dama ko annaba abin da ba sa son su amma a san abin da ka yi a ilmance ka yi shi annau tasi'ar wasu sab'un nau'i na saba'in da tara fi zara'ibin tafsir tafsiri gharib wasu malamai suna cewa bid'at tafsir kaga mutum yayi wata fassara musamman tafsiran yan shi'a ghara'ibut tafsir tafsirin da bai da alaka da aya ko ta kusa ko ta ko ta nesa sai kaga mutum ya zo ya tafsiri to sai imam suyuti ya kebe babu akan wannan wasu malamai kuma suna cewa bid'at tafsir an gane ku sai mutum ya zo dauko aya ta yi nan sai zo yi nan da ita kuma nan kasashen ma akwai masu irin wannan sai su dauko qur'ani su da suka ma hausa wallahi malam wani mallami a akwai ban so in faɗi garin bismillahir rahmanir rahim ya kai minti 30 shi kashin hausa bismillahir rahmanir rahim wani lokaci sai an kai awa ɗaya an tashi kanta bismillahir rahmanir rahim kuma shine na jince ba da wasali kasabi ka bi uwarka ba da wasali kasabi ka bi ubanka shina eh wa ma adareka idan ku adarawa kun kai qutilan karrasuna an tsine mu sai da karas shina to ɗan shi'a cikin tafsirin sun na bosu da yawa annau samanun nau'i na tamanin dama muka ce nau'i nawa ne? tamanin fi tabaqatil mufassirina sanin tabaqat matakai matakai na malaman tafsiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara masa sahabbai sahabbai suka fassara ma tabi'ina tabi'ina suka fassara ma tabi'in tabi'ina ko wani adadi a zamanin mu har an ka kawo wannan lokaci in ka san malaman tafsiri na zamani kaza na zamani kaza na zamani kaza sai ka san su ka san ba kai kadai na kai ma littafin Allah aiki ba kuma ka san abin da magabata suka faɗa sai ya zama to ka gina fahimtar ka akan fahimtar magabata ka samu dacewa shikenan sai ya kawo al-Fatiha ya kawo har zuwa nasi ya kawo duka kowace aya kowace sura shi kawo ko da hadisi guda kanta an gane ko waɗansu asar da ka sun inganta waɗansu ba su inganta ba malamai sun yi tahqiqin wannan amma yana da littafi daga cikin manya-manyan littattafan da sun ka kawo asa na sahabbai da alkur'ani da hadisi da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da abin nan wato ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur ya kai mujalladi 24 imam suyuti ya tattaro hadisai da maganganun sahabbai waɗanda sun ka fassara wata aya mujalladi kusan zai kai 24 amma yanzu an samu littafi da aka hada wanda ya fi wannan faɗi na imamu suyuki wanda malamai ne na duniya aka tara su kai aiki ina ganin sun ƙara ne akan na imamu suyuki sunansa mausu'atu tafsiri bil ma'fur wanda ustaz dr musa'id al-tayyar yayi shugabanci aka yi ta taba waccan ta wajen saudiya ta wajen su abin nan mujalladi 24 ne wannan littafi ana saida shi kusan jikka 300 sai ka kokari ka samu wuda to a dunkule wallahi duk talhisi na mun kai da mas'ala 80 game da ulumul qur'an ko wace mas'ala in an ka dauka ilimi ce shi yasa ɗaliban ilimi mu tsaya mu yi karatu mu fahimci da abubuwa suke ko da baka yi zurfi cikin ilimi ba ka'idodin nan nasa a ce ka san su in mas'ala ta taso kana sanin yadda za ka yi nan ya kamata in ja burki muna fatan Allah ya albarkace mu Allah kuma ya sa waɗannan ayyukan su zan sanadiyar tsira gare mu da mu da ku duniya da lahira kuma insha Allah wannan yana nan karatu sai ku samu bi a samu littafin kuma a bibiyi matsalolin da littafan da muka faɗa da marajar da musabir a ɗauka sai kuma wani lokaci yan Allah ya kaddara insha Allah ta'ala eh akwai waccan wadda aka fara ta masallaci ko ije aka fara daura ta hada mawdu'ai a can masallaci babba an fara jiya kuma yau ma karfe biyar dama daga biyar ne zuwa magriba yau insha Allah za a karatu na biyu ranar laraba in Allah ya kaddara na uku ranar alhamis na hudu an kai karshe kuma sun waura takuri inji yan yara sai kuma in Allah ya kaddara wani lokaci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh